أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم bayan haka mun dawo karatun da aka fara gabatarwa na littafin ashmawi wato na Abdulbari, za mu tashi daga babi na sharɗin sallah. Babu shuruɗi salati, babin sharɗin sallah, wani salati shuruɗi wujudin. Sallah tana da sharɗa na wajabci, wanda ba za ta wajaba ba sai in an samu waɗannan sharɗa. wa shuruɗu sihhatin sannan kuma tana da sharuɗa waɗanda yake na inganci wanda ko da an yi ta inda ba a cika waɗannan sharuɗan ba to ya zamto ba ta inganta ba kenan fa amma shuruɗu wujudiha amma sharuɗan wajabcinta ita sallah fa khamsatun ƙwara biyar ne al islamu musulunci sai mutum yana musulmi sannan sallah ta wajaba a gare shi kaga bata wajaba ga kafiri ba kenan wal bulugu da kuma balaga sai mutum idan baligi ne sannan sallah ta wajaba a gare shi amma idan yaro ne bai balaga ba kaga bata wajaba gare shi ba idai an so a rinka umarta shi da yin sallah tun ma yana shekara bakwai kamar yadda manzon Allah ya faɗa amma manzon Allah ya ce idan ma ya kai shekara goma a iya dan bugun shi wal'aƙalu da kuma hankali, shi ma sharaɗi ne na wajabci, duk da shi hankali sharaɗi ne na wajabci kuma sharaɗi ne na inganci, domin idan mutum ba shi da hankali, sallah ba ta wajaba gare shi ba, sannan kuma mutum bai da hankali ko ya yi ma ba ta inganta ba ne. Wa bulugu da awacin Nabi sallallahu Alaihi wasallama da isar kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka idan mutum ya taso a wani kan wani dutse ko wani daji wanda har ya gama rayuwar shi ko kuma wato ya kai munzilin da ya kamata idan da musulmi ne kuma kiran annabi ya isa mai za a ci sallah ta wajaba gare shi to shi wannan sallah bata wajaba gare shi dan bai ma san an aiko ma'aiki ba alaihi salatu wassalam don haka daga cikin sharɗin wajabci akwai bulugu da watan nabi sallallahu alaihi wasallama wa amma shuruɗu sihatiha amma sharuɗin ingancin sallah fa sittatun shida ne taharatul hadafi shine tsarkin hadafi yanzu mutum wato yana da tsarki na hadafi kamar yadda dai an yi bayanai sosai akan lamarin hadafi a baya wa taharatul khabathi da kuma tsarkin khabathi shi tsarkin hadafi shine zamto mutum bai hadasi ba yana da alwala cikakka ba hadasi karami tare da shi ba hadasi babba a tare da shi a samu wannan sannan sai taharatul khabathi shi kuma shi kuma tsarki ne wanda ya shi na datti amma ya zamto wato a jikin tufafin shi ya zamto tufafin mai tsarki ne rigar shi wandonsa gurin da zai sallai shi ma ya zamto duka mai tsarki ne in dai yana da iko yana da ikon da zai sa kayan masu tsarki amma idan mutum kwance yake bai da lahiya gurin da yake ba tsarki kuma ba wanda zai iya kawar da shi ko ya canza mashi kaya wannan shi ma uzuri ya ya ya ya tarayar da wannan sharaɗin. وطهارة الخبث واستقبال القبلة دكما فسكنتر على القبلة صلى باتا إن جنتا لون دي صلى ينا ميزويا والقبلة بايا سي ستر العورة وستر العورة da sitirce al'aura kamar yadda aka sani al'auran namiji ne daga saman daga cibiya zuwa gwiwa wannan wajibi ne sai an rihe su kuma al'auran mace shi kuma mace dukkanta al'aura ce sai dai fuska da tafukan hannu kadai dan haka wa satrul aurati wa tarkul kalami da barin zance a cikin sallah in dai ba na gyaran sallah ba amma idan zance na gyaran sallah ne wannan ayat da a iya yin shi shi ma kada ya yawa wa tarkul afalil kathirati da barin ayyuka masu yawa aikin da zai zama zai bata sallah aiki mutum ya kama ai amma aiki in dan kaɗan ne kamar ɗan tahiya zuwa wata wani sahu a cikin sallah to wannan mutum ya iya Allahu a'lam Allah shine mafi sai babu fara'idis salati babin farillan sallah wa sunaniha da sunnuninta wa fadailiha da mustahabbanta wa makruhatiha da kuma karahiyoyin sallah abubuwan da aka karhanta wanda ba a so ayi amma fara'idus salati amma farillan sallah fa salata ta ashara goma sha uku ne an niyyatu niyya an an gabatar da yadda dai niyya take kuduri ne a zuci da wato ka kudurce a zuciya ka ayyana sallar da zaka yi وتكبيرة الإحرام لكبر حرما وأن تفرقه والقيام لهذا الأيوة دين كبر حرما وقراءة الفاتحة ذكرا ذكراتم فاتحة والقيام لها للأيوة دين كراتم فاتحة والركوع دي الركوع شما فرلاني والرفع منه دقوا دق ركوع والسجود دسجدة والرفع منه دقوا دق سجده والجلوس من الجلسة الأخيرة دزمة من الجلسة الأخيرة دزمة ننك شيء بقدر السلام gwargwadon sallama idan to mutum da zai yi da a ce mutum a sujada ta ƙarshe ɗagowar da zai yi kawai sai ya sallame a halin ɗagowa aka ce sallar shi ta riga ta ɓaci kenan saboda da yi zama gwargwadon sallama alal aƙalli ka zauna gwargwadon yadda za ka yi sallama to wannan yana daga cikin farillai na sallah an faɗi farillan ne kawai saboda bayani ake yi na farillai ɗin amma in ba don haka ba wato ai a zaman ƙarshe ɗin ma kaga ai ana neman mutum ya karatu ya yi zaman ya karatun tahiya ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a taƙaice zaman zaman wato aljulus min aljalsat alakhira zama daga zaman nan na ƙarshe gwargwadon sallama shine wajibi wassalamu almu'arrafu bil alif wal lam da kuma sallah wadda ake wa da sallama kai wadda ake wa ma'rifa da alif da lam a ce assalamu alaikum amma idan ya zamto wato ba a ce assalamu alaikum ba ba ta isar ba domin wato kamar misali idan mutum ya yi idafa ya ce salami alaikum ba ta isar ba ko mutum ya yi na kira ya ce salamun alaikum shi ma ba ta isar ba a cewa za a yi assalamu alaikum to shi ba wannan farilla ne wa natu da natsuwa wal i'tidalu da daidaituwa Abdumani na suka ce malamai wai shine tabbatar gabbai su koma inda suke shine dumanina al-i'tidalu kuma bacin kowace gaba ta koma inda take din kuma har ta samu hutu ya zanto an tsaya ta dan huta a halin ruku'i da halin sujada da halin dagowa daga ruku'i wannan shine i'tidal daidaituwa amma sunanus salati amma sunnonin sallah فإثنى عشر إذا قوم شادين السورة شين سورة بعد الفاتحة ودع أكي كرنتا تباين كرنتا فاتحة وأن شيما وأن سنة لي أما وذن كراتن سورة إن بأتي دول سيكا كرنتا سورة زبات إلا ما تيسر من القرآن abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani shi za karanta ta yi ka fara sura ba gama ta ba ko ka ɗauko wata aya cikin wata sura karanta duk ce yana cikin ma'anar karanta sura wato fir raka'atil ula wa thaniya surar nan da sura da ake karantawa bayan fatiha a raka'a ta farko da raka'a ta biyu wannan yana gwada kenan raka'a ta uku da ta hudu fatiha kaɗai ake karantawa banda sura wal qiyamu laha da tsayuwa don karanta sura din wasirru fi ma yusarru fihi da asurtawa cikin inda ake asurtawa a cikinsa kaman azahar da la'asar da raka'ar ƙarshe ta magriba da raka'a biyu na ƙarshe na isha'i wal zaharu fi ma yuzharu fihi da bayyanawa cikin inda ake bayyanarwa a cikinsa kamar sallar asuba da sallar magriba raka'a biyun farko da kuma sallar isha'i raka'a biyun farko wa kullu takbiratin sunnatun kowace kabbara sunna ce illa takbiratul ihram sai dai kabbar harama ita wannan fa innaha fardun domin ita farilla ce kama ta qaddama kamar yadda bayani ya gabata wa sami'a Allahu liman hamidahu da cewa sami'a Allahu liman hamidah lil imani galiman wal munfaridi da wanda yake sallah shi kadai amma shi ma mu ba zai ce sami'a Allahu liman hamidah wal julusul awwal da zama na farko shi ma sunna ne, wazza'idu ala qadari salam da mai ƙaruwa a bisa gwargwadon sallama minal julusi sani daga zaman nan na biyu, wato zaman da za ka yi karanta tahiya a zama na biyu ɗin nan, hayya zuwa lokacin da za ka ce kabgar da za ka ce assalamu alaikum, to duka dai wannan zama ne wanda yake sunna. Illa dai na gwargwadon sallama shi wannan farilla ne wa raddul muqtadi ala imamihi salama da maido da sallama da maidowar mai koyi sallama ga limaminsa wato ba mu wanda yake koyi da liman bacin liman ya ce assalamu alaikum shi ma ya ce assalamu alaikum to shi ma mu daga cikin sunnar da zai aikata shine ya maido da sallama ga liman ya ce assalamu alaikum wajen bangaren liman وكذلك رده hakanan mayawwasa ala man yasarihi ga wanda yake hagunsa in kana ala yasarihi ahadun in ya zamo akwai wani a bangaren hagun nasu malamai suka ce ko bai haɗu wannan ba ai ma'anar shi ta fito da yace kazalika radduhu ala man yasari hakanan mayawwasa sallama ga wanda yake hagunsa man din ta ɗauki ai wani ahadun da za a ce in kana ala ya tarihi adu in ya zanto akwai wani a bangaren hagun nasa kaga mutum zai yi sallama nawa kenan uku kenan assalamu alaikum salamatu tahlili ta farko kenan sai kuma assalamu alaikum da zai mayawwa liman sai assalamu alaikum idan akwai wani a bangaren wato hagunsa kuma ya zanto sharaɗin wannan wanda yake hagun nasa ya riski ita wannan sallah ba ya zo wata sallah yake daban ba ba ya zo ya zama masbuki ba na gaba ɗaya wanda bai samu komai ba sai in ya samu ko da raka a ɗaya ne to sai in ya samu wani abu daga cikin sallan to sannan ne misali to shi ma kaga ai ma ta kubce tun da ai kaga zai tashi ne ya ce zai rama in kana ala ya sarihi ahadun wasuturatu da kuma yin sanya sutura lil imami ga wanda yake limami wal faddi da wanda yake sallah shi kaɗai. Sanya suturar sharaɗinta in hashiya an ya murra a hadun bayyana yadaihi ba, in sun ji tsoro da liman ɗin, da kuma wanda yake sallah shi kaɗai, in sun ji tsoron an ya murra a hadun bayyana yadaihi ma, cewa wani zai iya wucewa ta gabansu, to sai su ta sutura. Amma in ba su jin tsoron kawai idan ko a dabi ne ko a wani waje a nintacce an tabbatar da ba wani wanda zai zo ya wuce ta gurin ba dole wannan ba sai an sa sutura ba wannan shine sunnoni na sallah wa amma fadailu salati amma mustahabban sallah fa asharatun fa asharatun guda goma ne rabbul yadaini inda takbiratul ihram wato ɗaukaka hannaye yayin kabbar harama wannan shi ma shi mustahabbi ne lokacin da mutum zai kabbara harama ya ɗaga hannunsa ya ce Allahu Akbar. Wa tatwil qira'ati subhi da tsawaita karatun sallar asuba shi ma wannan mustahabbi an ce ana son a yi karatu da riwalul mufassal wanda suke suna farawa daga kaman qaf wal qur'anil majid zuwa ƙarshen nazi'ati to ira wa'annan surorin su ya kamata a rinka karantawa a wajen sallar asuba a matsayin mustahabbi kenan wa zuhur da kuma karatun sallar azhar shi ma ana son a tsawaita shi sai dai ana son karatun sallar asuba ya dara na azhar tsawo wa taqsiru qira'ati al-asr da gajarta karatun sallar la'asar shi kuma aka ce mutum wato ana son a karanta wal magaribi da sallar magariba ana son a yi karatu ne da isarul mufassar su ne daga suratul duha zuwa nasi wannan shine mustahabbin ana son a karanta irin daga suratul duha irin zuwa nasi mutum ya zaɓi wata sura ya karanta saboda gajarta karatun ake son ai wata wasu da isha'i da kuma tsakaita karatun sallar isha'i shi kuma ana son a yi shi daga wato daga wato wasaɗul mufassal ake ce musu shi kuma daga suratu abasa zuwa wajen wadduha zuwa wato wallaili ƙarshen wallaili su ne wato su ne wato wasaɗul mufassal kenan wa qawlu rabbana wa lakal hamd da cewa rabbana wa lakal hamdu lil muqtadi ga mai koyi da liman liman yace sami Allahu liman haida duk ma mu ya ce rabbana wa lakal hamd ba kamar yanzu da ake barwa ladan ba a'a kai ma ne bin sallah duk da kai ba ladan ba ne kai ma ka ce wal fadhi da wanda yake sallah shi kadai shi wanda yake sallah shi kadai zai ce sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana wa lakal hamd ana cewa rabbana wa lakal hamdu ana cewa rabbana lakal hamdu ana cewa allahumma rabbana wa lakal hamdu والتسبيح في الركوع دين تسبيه أتك الركوع كما يرد حديث يتبت من ذر الله يتسي فعظموا فيه الرب فجرهم أبيد أتك الركوع ذاك بتني في سبحان ربي العظيم وبحمده أكا أكي سوبتين يتسي والسجود da kuma yin tasbihi a cikin sujada ma tasbihin cikin sujada mutum ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi da mutum gashi ya kai fuskar shi goshin shi can ƙasa wanda shine iya ɗaukakan mutum shine fuskar shi ka kai ta ƙasa to sai kai kirari kai tasbihi ga ubangijin da yake mafi girma wanda kai ma haka sai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa ta'minu imami da ce da wato da wa ta'minu imami cewa amin na liman fi sirri faqat wato a karatun ɓoye ne kaɗai tun da shi kaɗai ya san ya kai ƙarshen fatiha ya ce wala bori to ya ce ani amma a karatun bayyana kenan liman ba zai ce amin ba a mazhabinmu na imam malik amma a wasu mazhabobin kamar yadda ya tabbata a hadisi ana cewa liman shi ma yana cewa amin wal da kuma al yana daga cikin musabbai wa huwa shi al shine lafazin shi gashi nan Allahumma ya Allah inna nasta'inuka mu dinnan muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika Allah muna gaskata ka akan duk abinda ka yi wahayi da shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa natawakkalu alayka muna dogaro a gare ka ya Allah wa nuqni alayka alkhayra kullahu muna yaban alheri a gare ka dukkan shi amma wannan an ce ba lafazin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam na ce wa nutli alayka alkhaira kullahu ana ganin cewa saboda an samu sahihin hadisi manzon Allah yana kira Allah ya ce subhanaka la nuhsi sana'an alayka anta kama afnaita ala nafsika annabi yana jingina tsarki ga Allah yana ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu iya ididdige yabo a gare ka kai kamar kamar yadda ka yabi kanka saboda haka wato ana ganin wannan lafazin na wato wato zai iya zama kuskure wani ni alaika alkhaira kullahu cewa kullahu din a nashkuruka ya Allah muna gode maka wala nakfuruka ba ma butulce maka ba ma kafirce maka ونخلع لك ألا منا قسطن تدك أجريك ونخلع منا توبي دو ترجمة تكافرك ونترك من يكفرك ألا منا برم وندي كافر يكي كافر تيمك اللهم يا الله إياك نعبد كي كأي مكي بوتاموا ولك نصلي جريك مكي سلة ونسجد مكي سجدة وإليك نسأه جريك مكي دوينيا ta biyayya a gare ka ko muke sa'ayi safa da marwa din nas'a tana ɗauka wala hafidu Allah muna gare ka muke gaugawa ko kuma wani hafidu narju rahmataka Allah muna gaugawa muna ƙaunar rahamarka wani khafu azabaka muna tsoron azabarka aljidda mai tsanani inna azabaka lallai azabarka bilkafirina mulhiqun mai riskuwa ce ga kafirai Allah kiyaye والقنوت shi wannan alƙunut ɗin la ya kunu illa fi subhi baya kasancewa sai a sallar asubahi a kaɗai a gurin mu malikawa kenan amma akwai wasu mazahib ɗin wanda ba dole sai wato ita wannan ba dole sai sallar asuba ɗin ba amma a malikiya lallai alƙunut a sallar asuba kaɗai ake yin shi wato la yakunu illa fi subhi khassatan sai baya kasancewa sai a a sallar asuba khassatan kadai wa yakunu sannan kuma yana kasancewa ne qabla ruku'i kafin ruku'i ake yin shi amma idan ya subuce ya zanto an yi ruku'i ba a yi shi ba to bayan mutum ya dago daga ruku'in yana iya yin shi kafin ya kai sujada wa huwa sirrun shi a ɓoye ake yin shi ba a bayyana ba, wata shahudu sunnatun, ita kuma karatun tahiya wato sunna ce. Walabzuhu, lafazin tahiya ɗin, muna cikin masu nuni ba masu shi. Wato, lafazin ita lafazin tahiya wanda aka samu daga magabata daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine at-tahiyatu lillah dukkan wasu gaishe gaishe da duk abin da yake da ma'anar gaisuwa lillahi wato ga Allah suke tabbata shi ya dace ya fi tantanta da ai masa azzakiyatu lillahi dukkan wasu ibadu masu daɗuwar lada masu daɗuwar sakamako ta hanyar ikhlasin da ke cikinsu su ma lillahi duk na Allah ne ga Allah suke tabbata. A ɓayyibatu salawatu lillahi, daɗa ɗan ibadu, sallah ce ko azumi ne ko wasunsu, lillahi duk ga Allah suke tabbata. Assalamu alaika, aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan babban annabi wa rahmatullahi da rahma Allah wa barakatuhu da albarkokinsa. Assalamu alaina, aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin, sannan aminci ya tabbata ga bayin Allah managarta. Kaga dukkan wani bawa managarci a bayan ƙasa ko a sama ya shiga cikin wannan. Ashhadu an la ilaha illallah. ina fur ina furci ina ikirari ina shaidawa Allah ilaha illallah cewa ba wani abin bautawa da haƙƙin abota masa sai Allah wahdahu Allah shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lallai annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne to wannan da a cikin tahiya ake karanta wannan fa in sallamta ba'da hadha idan ka sallame bayan wannan da ka karanta a jiza'aka ya isan maka. An gane ko? A jiza'aka ya isan maka. Wa in shi ita in kuma ka so kulta sai ka ce wa ashhadu ka ci gaba kenan. Ina shaidawa annan ladhi za'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi sallama lallai abin abin nan da manzon Allah ya zo da shi haƙƙun gaskiya ne wa annal jannata haqqun lallai aljanna da annabi ya bamu labari gaskiya ne wa annan nara haqqun lallai wuta da annabi ya tsoratar da mu game da ita lallai gaskiya ce wa annas sirata haqqun lallai sirati da annabi ya bamu labari gaskiya ne wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha lallai tashin alkiyama mai zuwa ne la raiba fiha babu kokonto cikin zuwanta وأن الله يبعث من في القبور للي حقيقة الله زي تاد وند سكة سكين قبر برا دتتو دسابدي Allahumma ya Allah salli ala Muhammadin kai salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin kai salati ga alayen annabi Muhammad warham Muhammadan Allah ka zikan annabi Muhammad ka kara mashi rahama wa ala Muhammadin Allah ka zikan alayen annabi Muhammad ila iyalan gidansa wa barik ala Muhammadin Allah kai yi albarka Allah kai albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da iyalan gidan manzon Allah kama sallaita kamar yadda kai salati wa rahimta kai jin kai wa barakta kai albarka ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim kamar yadda kai hakan ga alayen annabi Ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka domin kai ubangiji hamidun mai yawan godiya ne ga bayan shi idan suka zama mutanen kirki kamar yadda muka ji a cikin suratu maryama alaiha salam Allah yana yaban ɗaya daga wato bayan shi yana yaban bayan shi ya yabi annabawa a ciki akwai annabi Isma'il yana ce yana cewa wa zkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wato ka ambata ka ambata ka ambaci annabi Isma'il a cikin wannan littafi na alqur'ani domin shi annabi Isma'il kana sadiqal wa'd ya kasance mai gaskiya ne wajen alkawari kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya Allah ya taya ban shi cewa ya kasance yana umarta iyalansa da su rike sallah su rinka yin sallah kuma ya kasance yardaje a gurin Allah irin su annabi Idris ya ce innahu kana siddiqan nabiyya irin su annabi Ayyuba Allah ya yabe su ya ce ya ce wuzkur abdana ayyuba wato inda yake cewa na'am wato Allah yana faɗa game da annabi ayyuba ya ce ni'mal abd annabi ayyuba ma dalla da wannan bawa innahu awwa yawan mai da al'amarin shi ne ga Allah to innaka ya Allah kai dinnan hamidun me matuƙar yabo ne ga bayansa da suka zama mutanen kirki majidun ne girman sha'ani Allahumma ya Allah salli ala mala'ikatika kai salati wa mala'ikunka wal muqarrabina da makusantanka mala'iku ne ko ba mala'iku ba makusantanka ne wa ala anbiya'ika Allah ka hada da annabawanka wal mursalina da mursalai annabi ko ne ke bambanci wa ala ahli ta'atika wato Allah ka yi salati ga ma'abota biyayya gare ka azma'ina baki ɗaya Allahumma gafirli Allah ka gafarta min zunubaina wali walidayya ka gafarta wa iyayena wali a'immatina Allah ka gafarta wa shugabannin mu waɗanda suka riko shari'an nan ta musulunci suka kiyaye ta har ta iso gurin mu wali man sabaqana bil iman Allah ka yi gafara ga wanda ya rigaye mu da imani Allah ka yi gafara magfiratan ka yi musu rahama ka yi mana rahama azman tabbatatta ita ce tabbatatta abin da ake ne da tabbatatta ne shahe zunubai Allahumma ya Allah inni as'aluka min kulli khairin Allah ina roƙonka min kulli khairin daga kowane alheri sa'alaka minhu Muhammad wanda Annabi Muhammad ya roƙe ka ya roƙe ka game da wannan alherin nabiyuka wanda annabin ka ne sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci tabbata a gare shi amma an ce nan gurin wato kullu din ba tana nihin gaba ɗaya ba ba me ganewar bacci tana nihin ba'ab wato sashi take ne domin a cikin abubuwan da manzon Allah ya roƙa akwai wanda ba su halatta ga wani ɗan adam ba in ba annabi ba irin su alfadila da alwasila da al-maqamul mahmud wanda Allah ya masa alƙawari to duka da ash-shafa'atul kubra da sauransu ne dan haka ana nihin wani sashi na alheri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa kaga an ci rabon da waɗannan kenan a wana wa a'udhu bika Allah ina neman tsari gare ka min kulli sharrin daga kowane sharri ista'azaka minhu Muhammad wanda Annabi Muhammad ya nemi tsari gare ka daga wannan daga gare shi nabiyuka annabinka sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci tabbata a gare shi Allahumma ghafir lana ya Allah ka gafarta mana ma qaddamna abinda muka gabatar na laifi amma akharna da abinda muka jinkirta wanda bamu riga mun yi shi ba nan gaba za mu yi shi amma asrarna da abinda muka boye amma a'lanna da abinda muka bayyana amma anta alam bihi minna da kuma abinda dai kai ne mafi sani da shi fiye da mu ma ya Allah duk ka gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنه ya Ubangijinmu ka ba mu kyakkyawa a duniya, wafil akhirati hasana, ka ba mu kyakkyawa a lahira, waƙina azaban nar Allah ka kiyaye mu azabar wuta. Wa uzubika, ya Allah ina neman tsari da kai ko gare ka, min fitnatul mahaya daga fitinar rayuwa wal mamati da fitinar mutuwa. An ce fitinar rayuwa ita ce ta nan gidan duniya, in ji wasu malaman. wal mamat wato da fitinar mutuwa kuma aka ce wadda ta wato abin da yake halarto mutum a daidai lokacin da za a ɗauki ransa na fitina don haka mutum ya roƙi Allah ya kiyaye shi daga fitinar rayuwa daga fitinar mutuwa in ji wasu malaman haka suka fassara wa min fitnatil qabri Allah ka kiyaye ni daga fitinan nan ta qabri azabar qabri ake ni wa min fitnatil masiihid dajjal da kuma fitinan nan ta masihu dattar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa zai zo zai yi banna a bayan ƙasa na kwanaki wa min azabin nari Allah ta kiyaye daga azabar wuta da dukkan musulmi ma wa su'il masir da mummunan makoma wannan su ne wa amma makaruhatu salati amma makaruhan sallah abubuwan da aka karhanta fa du'a ba'da al-ihram shine mutum ya yi addu'a bayan ya yi kabbar harama wato wannan karahiya ne a mazhabi na al'imam malik duba da wasu abubuwa da suka dogara da su faddu'a'u ba'da al-ihram wa qabla al-qira'a wato yin addu'a bayan kabbar harama kafin karatu waddu'a'u da yin addu'a fi asna'il fatihati a tsakiyar fatiha mutum yana cikin fatiha yayi addu'a wa asna'i surati da tsakiyar sura in mutum yana cikin karatu ya wucewa ta wajen wata aya ta neman tsari ko kuma ta wato wani fata to dai karahiya ne a mazhabin imam malik wato na wa asna'i surati wa du'a fi ruku'i da yin addu'a a cikin ruku'i domin shi ruku'i su ake ka girmama ubangiji wa du'a ba'da tashahhudil awwal da yin addu'a bayan tahiya ta farko wato bayan tahiya ta biyu ake wannan addu'o'in kamar da aka karanta a baya waddu'a ba'da salamil imami da yin addu'a bayan sallamewar liman wasujudu ala thiyabi da yin sujada akan tufafi wal busti da shimfidu wa shibhihima da makamancin su mimma fihi rafahiyatun mimma fihi rafahiyatun wato na daga abin da cikin shi dai akwai nau'i na hutu bi khilafil hasiri saɓanin tabarma ta yayi ta tarauni ko karauni ake cewa ko tarauni tabarma dai kamar ta kaba haka fa innahu domin ita wannan la yukrahu sujudu alaiha ba a karhanta yin sujada akan ta saboda babu wani nau'i na hutu a ciki walakin na tarkaha aula sai dai barin ta barin yin sujada akan ta shi yafi wasujudu alal ardi da yin wato yin sujada akan tandarkin ƙasa afdalu shi yafi wa min al makaruhi yana daga abin da aka karhanta as-sujudu ala kauri amamatihi shine yin sujada a bisa nadin rawanin sa mutum yayi sujada a nadin rawani aw darati kullihi ko gefen hannun rigarsa aw ridaihi ko ko mayafinsa gefen mayafinsa wal qira'atu fi ruku'i da yin karatu a cikin ruku'i shi ma karahiya ne, wasu zuri da yin karatu a cikin sujada shi ma karahiya ne, waddu'a'u bil azmiya da kuma yin addu'a da yaren da ba na larabci ba ne da ƙadiri alal arabiya ga wanda yana da iko ya yi larabcin shi ma karahiya ne. Wal iltifatu fi salati da yin waje a cikin sallah shi ma karahiya ne yana ya tauye wa mutum ladaddakin shi na sallah. wata shibiku a sabi'ihi da kuma wato sarƙe ‘yan yatsunsa mutum ya sarƙe ‘yan yatsunsa na hannu ya sanya waɗannan ‘yan a cikin waɗannan ‘yan yatsun to wannan an shi ma karahiya ne wa farqa'atuha da da lankwasa su ta kwarkwasa su dinnan suna ɗas kalkas shi ma karahiya ne wa wab'u yadayhi da ɗaura hannayensa ala khasiratihi akan kwiɗinsa wa iqa'uhu da kuma tsugunan shaidan ɗinsa shi ma wannan karahiya ne tsugunan shaidan shine mutum wato ya zauna a kan digadigansa sai ya karkatar da ya lankwasa ƙafar tashi ya zamto saman ‘yan yatsun shi na ƙafa sun haɗe da ƙasa kaga zama ne ma mai wahala wanda za ka iya targaɗe ko ka goce wata gani ainihi da rinsa idanuwansa a cikin sallah shi ma wannan karahiya ne wa wad'u qadamihi ala al-ukhra da kuma dora kafarsa akan ɗayan mutum ya dora kafarsa akan ɗayan kafa wa tafakkuruhu bi amrin dunyawiyyin da tunanin mutum bi amrin da wani al'amari dunyawiyyin na duniya ba na addini ba ba na lahira ba wa hamlu shay'in da daukan wani abu bi kummi bi kummihi da hannun rigarsa au famihi ko bakinsa wa abafun bi lihyatihi da wasa da geminsa mutum ya rinka wasa da geminsa yana sallah shi ma karahiya ce wal mashhuru shahararren magana fil basmala game da yin bismillah a wajen sallah wa ta'awubi da yin ta'awizi al karahatu wato shahararren magana shine karhanci fil faridati a sallar farilla dunan nafilati banda nafila a nafila kana iya cewa bismillahir rahmanir rahim a'in kana iya yin tawizi kai da basmala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka kama karatun sallah a nafila amma a farilla wannan karahiya ne in ji wasu malaman amma wa an malikin qaulun an samu wani zance daga al-imamu malik bil ibahati da cewa da halaccin yin basmala ɗin a ainihin sallafar lamma. Wa an ibn maslamata, sannan an samu wani zancen daga ibn maslamata, annaha ya ce, ita bismillah mandubatu, a yi mustahabbi ce ba maganar karahiya ba. Wa an ibn nafi'in, an samu wani zance daga imamu nafi'a, an samu zancen wuzu buha na wajabcinta cewa wajibi ne ma. Fa in fa'ala shay'an min al-makruhati idan mutum ya aikata wani abu na daga abubuwan da aka karhanta fi salatihi a cikin sallarsa kuriha lahu zalik to an karhanta mishi wannan din dai amma wala tabduru salatuhu sallarsa bata ɓaci ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani sai dai mutum idan ya yi wani abu na karahiya ya sake ya yi sujada ƙabli saboda ya yi wani abu na karahiya bai sani sallar shi tana iya ɓaci ma ta ɓaci amma idan bayan ba a dace ya yi ka ka ga da ya fita sallar sannan ya yi wannan ba ta da wani ma'ana a cikin a cikin wannan sallar saboda haka karahiya ba a mata sujada. wallahu a'lam Allah shine mafi sani Allah ubangiji ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ya amfanar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ubangiji ya ce mana ya gyara mana da ba za mu ƙara yin kuskuren ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh